السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان اللهم له فداء to insha Allah za mu karanta suratul tahrim ne saboda ganin cewa darasi ɗaya za mu yi kuma muna ɗan gajeren lokaci saboda haka yau karatunmu babu bahasin ruwa'i ba ruwayoyi za mu karanta ne da sauri kawai mu ƙare inda akwai bukatan karanta wata ruwaya in tana da muhimmanci a karanta to sai dai ko a karatu na gaba kenan bayan sallah kenan suratul tahrim madaniya ayanta goma sha biyu bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu lak ya kai wannan annabi dan me kake haramta abinda Allah ya halatta maka tabtagi mardat ta azwajik kana biɗan yardan matanka wallahu gafur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai a da yawan masu fassara su suna kawo wannan kamar ana magana da annabi ne akan ya haramta ma kansa wani abu to na farko akwai bukatar gane ma'anan haramtawa ɗin domin haramtawa da halattawa wani abu ne wanda Allah ta'ala ne kadai ke da iko dangane da shi shi ne kadai ke halattawa ke haramtawa saboda haka ba za mu fahimci haramtawa a matsayin mai da abu haram ba sai dai a matsayin hana makai shi ne ma'anan haramtawa ka wato ka hana ma kanka abin da yake halas ne kuma har wala yau in haƙƙin annabi ne ba za mu fahimce shi a matsayin zargi ne ba ba an ce masa mai yasa kai ne a matsayin zargi ba kamar cewan da Allah ta'ala yake ce masa ne za ka halaka kanka akan bakin cikin ba su imani ba shi mzala yana yana son su imani yana da kai cin rashin imanin su abin ya dame shi Allah ta'ala ya ce mishi kar ka halaka kanka kaga kaga in ka ma'ana kar ka halaka kanka wajen takeicin cewa ba su imani da kai ba kaga anan kaga ba sigan zargi bane in ma ta wata abu ne wani abu ne ana cewa yabo ne kamar da ka ce me me me yasa kake wahalar da kanka motan yana taimaka ɗauye ne haka ka ci ba da Allah me yasa za kake wahalar da kanka ne haka kaga ba ainihin zargi ne ba eh ko kuma kada ka wahalar da kanka to kamar haka nan ne me yasa wato wani abu ne wanda yake kana iya yi amma sai kuma ka fasa don kashin kanka to kayi wannan ne kuma saboda ka daɗaɗa ma matanka na aure ko kuma wata matarka wallahu gafur rahim wasu suka ce ai ma'anar wallahu gafur rahim yana nufin to Allah ya fi maka ne ka kamar ma dama ya yi laifi kina alhali kuma wasu na cewa a wallahu gafur rahim yana komawa ga waɗansu ne da suka kai suka yi maka wani abu daga cikin ba'arin matan naka to su su ne ake ce musu to Allah mai gafara ne mai jin kai in kun tuba daga abin da kuka wannan kuma ya fi kama qad faradallahu lakum tahillata aymanukum Allah ya rubuta muku kaman ya ya yanka ya ba ya wajabta ba ya yanka muku wato ya rubuta ya mai ce shi kana e ya sa muku ainihin warwarar rantsuwanku wallahu maulakum Allah ne ubangijinku wa huwal alimul hakim kuma Allah masani ne gwani wato ya san halin ku wani lokaci mutum yakan yakan rantse zai abu sai kuma ya zo ya ga cewa gaskiya wannan abin da ya rantse akan zai yi din yanzu fa zai zama shi da wahala to sai ci ba wani matsala yanzu an sa maka mafita a a warwarar rantsuwa wato shine sai kai ka fara rantsuwa to har wala yau su wa'in sun ba'in masu fasara suna cewa wannan yana dangantaka da wannan limatu halun ma halallahu lak nan cewa kila ma manzo Allah ya rantse ne akan cewa ya haramta ma kansa kaza to kuma shi yasa ma aka ce to yanzu ya yi kafara wannan maganganun masu fassara ne daban-daban kuma sai masu magana ta so wai to menene annabi ya haramta ma kansa din wasu suka ce eh wai wai eh manzo Allah yakan zagaya matansa ni wasu wallahi ba na son faɗi wannan magana amma dai haka suke rubuta a littattafansu su ba daɗi magana din wai yana zagaya matansa duka ya shiga ɗakin wannan fita ya shiga ɗakin wannan wai in ya shiga ɗakin matarsa zainab sai ya daɗan gaske to sai su wasu matan nasa guda biyu da aisha da hafsa sai kishi ya shige su sai suka cewa mai kake yi ne a ɗakin zainab in ka shiga sai ka dare to wai takan ba shi zuma ni fa duk wai nake ce muku wai takan ba shi zuma ya sha wai don su hana shi shiga ɗakin ta wai sai suka ce in ka fito daga ɗakin zainab ka zo ɗakin mu wai muna jin bakin ka yana yin kaza to saboda haka sai wai ya ce to daga yau ma zuma ya zama haram a gari wai ya haramta ma kansa zuma tun da abin haka to wai wai wai wai to kuma wata maganin kuma wai irin wannan shi ma ba daɗi magana amma duk sun rubuta a tafsirinsu suka ce wai hafsa ce ta ce manzo Allah ina son in je in gaida babana sai ce kina iya zuwa da ta tafi da ta dawo sai ta ga ɗakinta a kulle sai ta zauna tana jira can sai ta ga ya buɗe ƙofa ya fito kai maganan ma ba daɗin ji wai zufa na gangarwa a goshinsa sai ga zainab sai ga mariya kibiya ta fito wai ashe ya sadu da mariya kibiya ne a ɗakin hafsa a kwananta a shimfiɗanta sai ta ce mishi to baka ganin ina da wata alfarma ne za ka yi man wannan abu yana cikin tafsiri ba zan ban da lokaci na karanta to muku kafta tafsirorin mutane da abin da suka barbara to sai hankalinta ya tashi wai an ce wai zarafinta to shine sai ya ce to daga yanzu ma ita mariya din to ta haramta ya haramta maka kansa ita amma ya ce ta gaya ma kowa to ita kuma sai ta tashi sai ta sai ta gama aisha dama ina tsammanin kawarta ce to ita kuma daga nan wai sai sai bayani wai sai magana ya basu wai shi wai shi ne wai shi ne magana ne da sanaya tafiya to amma wasu na cewa wannan wannan goshin wannan sura kaman goshin suran da ta gabata ne mai mai suran ta gabata ke cewa ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihin ya kai wannan annabi in kun saki mata a wancan ya muka fassara wannan muka ce magana ana yi da annabi ne amma ba shi aka nufa da magana ba ana nufin mumine ne domin sai aka ce idza tallaqtumun nisaa ba ce idza tallaqtan nisaa ba to kuma ba wani mai tafsiri da ya ce sanadiyan saukan ayan nan annabi ya saki matarsa ne ba bisa ƙa'ida ba aka ce ga yadda ƙa'ida yake ba wanda ma wani mai tafsiri ne domin yasa kuke kokarin ku ce anan annabi ya haramta wani abu ai tana iya ma ba ku ji karfara da Allahu lakum ba bai ce laka ba ta yallata aimanikum to ai kai udiri ɗaya ne an yi magana da annabi ana amma ana nufin mummune kar ku haramta ma kanku abinda Allah ya halatta muku in kuma ko rantsi akan ba za ku yi abu ba to ku warware rantsuwan ku ku yi halas kaga ba sai an je an kikiro mana wa'ansu labaruruka marasa daɗin ji an jingina ma annabi ba da matansa domin a nuna cewa ma'anan ayan ke in ko wani abu ne Allah manzo Allah ya haramta masa ya haramta ma kansa to ba mu san ko meye ba kuma saboda ko kuma mun sani ba ma son mu faɗa mu shiru da magana mu a bar magana a wuce wa idh athara an-nabi ila ba'd azwajihi hadithan falamma nabba'at bihi wa atharahu Allahu alayhi arrafa ba'dahu wa arda an ba'd kuma tunayin da annabi ya asarta magana ya zuwa ba'adin matansa ba'adi a larabci yana iya daukan mutum guda bilhassil ma'anan yana nufin mutum guda din ne yana iya ɗaukar mutum ɗaya ko biyu ko uku ko sama zuwa sama ana iya ce masu ba'd wani wani sashi kamar da kaje wani sashi wato wannan yana magana ne dangane da annabi ya keɓance asiri ga wata daga cikin matansa falamma dabba bihi yayin da ta ba da labarin shi wato kamar ya ce mata wannan asiri ne karki ba da ba labarin shi sai aka ce falan ma na ba'at kaga ba da din kaga guda ɗaya mace ce kwara da yake yayin da ta ba da labarin ta ba da labarin sa shi wannan abin da ya ce ya asarta mata shi wa azharahu Allah alai Allah ya nuna masa ya gane cewa ita ta faɗa arrafa ba'dahu wa arada an ba'd arrafa ana an fasara shi da cewa ainihin zargi ne wato ya nuna ma sashi ya kyara sashi wato ita wannan da aka ga mata asirin da ta je ta faɗa ma wata ita kuma ta faɗa ma wani wani ma ya faɗa ma wani magana ya bazu to sai bai sai magana da sashin da ya tona din ya kyara sashin da aka ga mashi ma ya baza wato wannan wannan sai zargi ita wanda ta faɗa saɓanin sauran da suka baza bai magana shine ma'ana an rafa ba'adahu ya zargi ban sashi wato wanda ita ta faɗa asala wa an bar sauran kuma su da su ma sun baza sai bai ce musu komai to wannan shi yana magana ne dangane da wani asiri kuma ko da gani wannan ainihin a gidan annabi ne gashi ma an ce wa iz asarar nabiyu kuma wannan Allah ta'ala bisa hikimarsa da girmamawansa ga annabinsa sai ya magana da annabi ɗin da sigan ga'ibi kuma wannan yana da cikin adab na yin magana da wanda kake girmamawa wato in kana magana da wanda kai girma bai kamata ka ce mishi kai ba sai ka ce kai kaza ba sai aka kawo shi lamirin ga'ib in asarran nabiyu ba da yawa a cikin alkur'ani a cikin akwai wannan magana da annabi da lamirin ga'ibi wa mar'atan mu'minatin in muhabbat nafsa lin nabi in arada nabi an yastakiya amma sai aka ce khalisatan laka wannan domin lakadin ya fiddar wahami kan cewa da waye ake magana amma sauran an yi shi da sigan ga'ibi haka nan dai a luga har a hausa wanda ya iya magana da hausa yana magana da in kana magana da wanda kake girmamawa ba za ka ce masa kai ba ai na zo ban ganka ba an ce ka fita to ba ladabi a ciki sai ka ce ai na zo sai samu ashe ba a nan kuma ashe an tafi gona to kaga ladabi ne wannan to wannan wannan shi kuma wato wani labari wani bayani ne annabi ya asista ma wata matarsa ita kuma ta tona ta gaya ma wasu sai magana ya bazu falamma na ba'ad bihi yayin da ta ba da labarinsa sai aka ce karan man an ba aka haza falan ma na ba habi kai falan ma na ba habi yayin da ya ba ta labarin abin bazuwan abin da ta yi da din karan man an ba aka haza ta ce wa ya baka wannan labarin wato ya ga maka ni ne na faɗa kala na ba ni al-alimul khabir ta ce ya ce mata ainihin al-alimul khabir shi ya gaya mini wato Allah ta'ala ke wanda ya san komi shine mai bada labarin komi shi ya gaya mini to shi ma wannan in ka tambaye su to wai wani asiri ne annabi ya keɓe da wata daga cikin matansa ita kuma ta tona labari ya bazu sai su koma su ce maka ai shi wancan abin da ka ji mun faɗa nan wannan zuman ne zuman nan da ya haramta ma kansa ya ce kar ki gama kowa sai ta faɗa sai ya bazu a gari a mariya mariya iya ce ya haramta ma kansa ita ku yangansa ce wai sai ya haramta ma kansa ita sai kuma labari ya bazu a gari to saboda Allah jama'a kuna dai da hankuran yanzu dun Allah in in annabi ya ce daga yanzu ba zai sake shan zuma ba yanzu duk gari za a ba zuma dun Allah duk sai a kaya ne zai bazu a gari ana tsegumi wai annabi ya hana ma kansa zuma kuna tsammanin zai zama tsegumin gari wannan to in ma mari ya ce fa kuna tsammanin zai zama tsegumin gari to wajen Allah ta da wai wai wai wai shine to kuma inda suka yi ma kuskure ita ita suka yi blanda wanda za a iya kama su ita mariya ba kuyanga ba ce matar aure ce cikin mata annabi ana rasa ta cikin mata annabi tara da ya zauna da su a madina wanda ya rasu ya basu har da mariya kibiya wanda ta haifa masa ibrahim azam ba ban taɓa jin wanda ya ce muku yanga ce ba matar annabi cikin jimlar matansa to wai labarin ke to ko da ko da jin maganan ko ma wani irin labari ne ka san babban al'amari ne babban al'amari ne maganan da ya biyo baya har ya zuwa ƙarshen suran ya nuna amrun azimun ne a shekara shida da suka wuce mun karanta wannan a watan ramadan ya wannan kuma har na ɗauko wani littafi daga cikin atibiyan na karanto yadda shi shekhu ta'ifa ya kawo ruwayoyi daban-daban da hadda cikin daga ciki akwai wani wani zujaj wanda yake malamin ahlus sunna ne wanda ya faɗi ya ce ainihin asirin shine manzo Allah ya ga hafsa ne cewa bayan shi wane da wane da wane za su walici al'amari wato abubakar da umar da usman wani faɗin zujaji ne sannan kuma sai na kawo an su rayuwar na shehu ta'ifa an ce in mutum yana da challenge sai ya nemi shehu ta'ifa wanda yake yau da da rasuwar shehu ta'ifa ya kai wajen shekara kusan dubu kuma ya rubuta littafin sama da shekara dubu da suka wuce to amma wani da ya ji sai je shi ma wani yana tafsiri wai shi ma sai karas wai kun san asirin ai ya gaya mata ne cewa bayan shi sai abubakar daga abubakar sai umar daga umar sai usman ce to ka gani fakar sagar kalbuka kai baka ma gane abin da ake cewa ba sam ka je kana karasawa inda haka nan ne ai da ba wata matsala kaga da ba a je saki ba ana rigima ba ko inda ita ce maganar sai a ce dama annabi ya ce abubakar ne magajin shi daga shi sai umar daga nan kuma da ainihin haka nan ne kaga da, da, da umar bai yi ishura na mutum shida ba don su zaɓi wanda gaji sai ce ai dama annabi ya ce usman ko kaga dama mun huta ba wani matsala ashe annabi ya faɗi magada shi bai gane ma abin da ake faɗa ba abinda ake faɗa shine manzo Allah ya tsaye da magajinsa shine Ali bin Abi Talib karban wannan lazim ne ga duk wanda ya imani da Allah da annabi wanda kuma bai karba ba imanin shi da Allah da annabi ba zai tsina na masa komai ba gobe kiyama amma annabi ya san cewa za su saba wannan saboda haka yana gargadin wannan matar tasa kar ku taimaka a kan yin wannan shine magana ɗin to amma da yake mutane sagar ƙulubuhun da yawan mutane sagar ƙulubuhun sai sai shi ya hamla abin kamar tsaka ne in hamlin shi akan tsaka ne kaga ba wani matsala ai ba ba zai ma asiri ba na koyo yanzu asiri ne idan ainihin akwai magajin annabi annabi ya bayyana sai ya koye asiri ai kamata a bayyana kowa ya sani amma kamar da nace muku ba mu da lokacin bahasin ruwa'i annabi sallallahu alaihi wa alihi a wurare daban-daban ya ayyana magajinsa tun a farko farkon wahayin nan a makka tun lokacin da fa'anzar ashirar ta kal na ta sauka kun bai gushe ba yana yana yana ayyanawa yana nuna mutane har ya zuwa ƙarshen rayuwarsa adadi mai yawan gaske wanda ya zama ba wani wanda yake da wani tantama dangane da manzo Allah ya ayyana magadansa ba ma magaji ɗaya ba magada har ya zuwa ranar alkiyama to amma kamar da ya faɗi ranar gadir zan ayyana muku magajina amma na san ba za ku ba domin Nuhu ya ayyana magaji ba a bi shi ba Ibrahim ya ayyana ba a gaisa mu Musa ya ayyana ba a bi ba Isa ma ya bayyana ba a bi ba kuma ni ma zan sa muku amma na san ba za ku ba to to wannan ita maganan da da ya ɓoye wala Allah bahasin ruwa'i kamar da ce ba mu da lokacin da za mu kawo bahasin ruwa'i mai wani lokaci in ta tuba ilallahi faƙar sagar ƙulubukuma in kun tuba ya zuwa ga Allah zukatan ku ku bi wannan tasniya ne su biyu yana nufin wannan mata biyu daga cikin matan annabi mata biyu daga cikinsu su ake magana da su hasada aka ce to ku biyun nan in kuka tuba ya zuwa ga Allah to faƙar sagar ƙulubu kuma wasu na cewa wai faƙar sagar ƙulubu kuma shine jawabin sharaɗi na in ta tuba amma bai kamata haka nan ba dun a nizamin arabiya ma wannan in ta tuba ta tuba ya zo da siga mudari ne wancan kuma ya zo gaba sagat ya zo da madi bayar za a yi jawabin shari'i na mudari ya koma mali sannan kuma har wala yau wasu na cewa ko ta kadimi da ta akhiri fakar sakar kuma fatuba duk shi ma ba zai ka dauka ba sahihin magana shine in ta tuba ilallahi an yi shiru da jawabin shar saboda da lafil kalam ma'ana fa huwa khairul lakuma in ta tuba ilallahi fa huwa khairul lakuma amma ba faɗa ba ko wani abu bai kama da haka in kun tuba zuwa ga Allah shi fi muku alkhairi ma'ana amma ba bukatan a faɗa saboda su fakam da yawa magana in abin da aka faɗa ya cire da wannan ba sai ma ka faɗe shi da lafazi ba to fakar su gar kuro kuma kuma ma'anansa shine zukatan ku sun riga sun karkata ya zuwa wannan abin da kuka ji ku biyun nan kuna neman ku ga aukuwansa kuma kuna shirye-shiryen ku ga cewa ya ya tabbata zuciyan ku ya karkata zuwa ga hakan amma in kun duba ya fi muku alkhairi ku fata wa in tazahara alaihi in ku kuka taimaka a kansa to a kansa yana iya koma akan annabi ko kuma akan wannan abin da kuka yi ninyan yi don gaba fa inna lahu maulahu maulahu dinnan ya koma ga annabi saboda ka tazahara alaihi yayi kama da cewa ga annabi in kuma kun kun ku biyun nan kun taimaka a kansa akan wani akan annabi kun kun kun haɗu kun yi wani shiri don ku taimaka akan annabi against him kenan ba ga annabi ba to fa inna Allah huwa maulahu to shi ma wannan jawabi shar din ta zahara din shi ma an an shafe shi saboda lillahi ka shi magana fa in ta zahara alaihi in ku har kuka taimaka a kan shi ma'ana kun cuci kawo kanku ba ku cuce shi da komi ba shi ma jawabin sharɗi din am hazufi kamar in ta tuba ilallahi jawabin an shafe fa huwa khairul lakuma wa in tadahara alaihi ma'ana ba jawabin sharadi kun ba ku cuce shi da kun ba wa kuka cuta kawo kanku fa inna la huwa maulahu wa jibril wa sarihul mu'minin Allah shine majibincin al'amarinsa wato shine masoyinsa wanda zai shi ya wadata tun da tun da ya gasa da Allah duk abin da za ku yi ku kai ba zai ba zai ciyo shi da komai ba ko jibril da jibrilu malaika jibril wa salihul mu'minin da salihul mu'minin shi ma salihul mu'minin nagarin mu'minai shi ma akwai ruwayoyin hasa da ama akan cewa salihul mu'minin amirul mu'minin ne alaihi salam ba ni kamar ni ce ba mu da lokacin kawo muku basin ruwa'i don hasa da ama sun ce amirul mumin shine salihul mumin na akwai wanda ba su so haka nan ba suka ba shi wani fassara daban amma daɗin abin ne inda in ma an kirkiro ruwaya an ce maka kaza ne to akwai ruwayoyin suna nan wanda suka kirkiro suka manta su kankara na asalin saboda haka sai guda biyun su zauna sai kuma ya tabbata na asalin shi ke da inganci wanda suka kirkiro kuma bai da inganci sai ya tabbata ko a yi sanadin ko wanda daga cikin mutane ko wanda ake shakkun su ko ma aka tabbata suna ƙarya ko kuma ba zai yi su ji wannan magana ba alhali shi wanda ke da inganci yana inganci isnadi to har ma wani wasu ka ce salihul mu'minin yana nufin na gargarun muminai ne wato wai mufradi ne da aka yi jam'i ne aka da sigan mufradi to wannan yana mai ana na iya daukan hakan salihul mu'mini yana iya daukan nagarin mu'minai yana nufin dukkanin duk nagarin mu'mini yana tare da annabi yana iya daukan hakan kaga ya zama mufradi abin da jam'i da siga mufradi yana iya dauka na amma akwai ma wani wanda yace wai salihul mu'minina ne wai sai aka share ce to kuma ba to shikenan mun ji ra'ayinka amma mu aje maka kayanka saboda ba hikima a wannan a larabci ba a cewa hakan ba a cewa salihul mu'mina a cire wodin a ce salihul mu'min salihul mu'min na nagarin mu'mine to nagarin mu'mine yana iya zama dukkanin nagarin mu'mine wannan za mu iya karban wannan amma ba zai karban salihul mu'mini ne aka sharo ba amma kuma ga rubutun da ruwa da cewa salihul mu'mini amirul mu'minin wal mala'ikatu ba'da zalika zahir mala'iku kuma bayan wannan duk cikan su su kuma masu taimakon sa ne to ka gani Allah ta'ala manzo Allah yana tare da Allah yana da mala'iku yana da salihul mu'mini duk da duk mala'iku suna taimakon sa to idan ku kuka kulle kulle kaga wannan yana ko wannan al'amarin babba ne babban al'amari yawa don haka ne ma ya zama har ake cewa Allah da Jibrilu da Salihul Mumin da dukkan mala'iku su ne masu goyon bayan annabi saboda haka duk abin za ku yi ku yi akwai ma masu cewa in ta zahara din na in ta zaharu ne wato hankalin ne wato tun da yake ainihin ba su biyun nan kawai ba ma bayan da magana ya bazu su zora suka ji sai suka haɗu akan cewa to su tabbatar da cewa wannan wannan abin da suka ji shine ya auku saɓanin abin da annabi ke so da da lokaci da na kawo muku ba san ruwaya amma dai zan bashi saboda ba lokaci عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا تو أنا فاتان أبنجيجنسا ya zama in ya sake ku ubangijinsa ya masa musaya da wasu mata ba ku ba kuma sai aka ce su matan na zama khairun mun kunna sun fi ku wannan sai ya koma lamirin jam'i wato asalin magana ana yi da wasu mata annabi ne guda biyu da wance da wance to yanzu sai aka ce duk mata wannan ihtimalin yana nufin ba ma ku ba ma duk wata matar annabi yana in ba ta yi da'a ba ta taimaka ma mutanenta akan annabi to kasan asa a wajen wani fata ne amma ban da a wajen Allah duk da kaji asa a wajen Allah Allah yana fata ne wani ne ke fatan Allah ya masa wani abu amma shi kuma Allah zai fatan wani abu asa a wajen Allah ya tabbata ke a wajen wani ne fata a kalmar fata ma da hausa ainihin a dacen ma'anansu ɗaya da addu'a kafin ba wuce san addu'a kafin ya san musulunci yana ba magujansa suka je kai ma dodonsa kaiwa ya yi fata to fata kamar addu'a kenan to sai a ce anan ana fatan ubangijinsa in abin ya sake ku ne ya musanta mashi da waɗansu matan da suka fi ku alkhairi hairan min kunna su waɗannan matan suka fice da waɗannan sufofin wannan kuma su wannan sufofin hairun nisa'i kenan muslimatin jam'i ne na jam'in mata ne jami ma'annafi salim mata musulmai mu'minatin mu'minai kanitatin na tsatsu ainihin kunuti yana nufin ibada ne kunu ma'anar natsuwa da ibada shine kunuti saboda haka yawan ibada shine kunuti ta'ibatin masu tuba wanda za in sun yi abu ba daidai ba sukan gano sun kuskure su koma ga Allah kamar in sun mamijinsu abin da yake ba daidai ba za su iya cewa to ya yafe musu su ne ta'ibat ba wanda za su tsaya akan abin da su ran suke so su sun yi ba in ya so ko bai zai faru ya faru ko ya ji daɗi ko kare ji daɗi abidatin masu yawan ibada kaga kunuti da ibada sun yi kama amma kaga sun bambanta kenan ta wata fuska sa'ihatin da yawa masu fasara suna ce masa'ihat masu azumi ne suna cewa shi a siya a larabcin yanzu ko a dama shine tafiya tafiye-tafiye na kamar yanzu a larabcin yanzu ana ce irin tafiye-tafiyen da ake shi mishi tourism shi ake ce siyaha tafiya shine siyaha tafiya ga gari da gari zuwa gari ka kalli nan ka kalli nan ka je can ka je shine siyaha asalan to amma sai suka ban san mutum da suka ce mishi siya azumi ba amma ana cewa azumi iri biyu ne akwai domin ma'anan asalin magakar ma azumi shine kamewa kamewa ga barin wani abu don don yasa ke cin wani azumi kamewa daga barin ci da sha to amma ba barin ci da sha ne kawai azumi ba har kamewa ga dukkanin sako shi ma azumi ne kamewa daga barin sako mana yawa shi kaga kuma ga wannan ma'anan ya zo ana kamewa ga barin wato masu kamewa ga barin saba ma manzon Allah kenan su kuma wannan wa'annan masu wa'annan sifofi din nan ko kuma akwai masu fasara gamgara muka kan sa sa'ayat har wala in ka ce tafiya ne sa'ayat yana nufin sayar ilallah masha Allah duk duk ma'anan ma'anan sa ne masu kama hanya ya zuwa ga Allah to su kuma wannan matan sai batin wa bukara wato ba wato zarawa ake ce wanda suka taba aure ko abukar kuma da su aure ba me menene jam'in budurwa da Hausa ina ba haushi to shi kenan ni ban sani ba budurwoyi to yan mata shi kenan ba da daɗi ba haushin bai iya hausan ba hausan ba ta yi ba daidai amma 'yan mata jam'i dan mace kenan akan ce ai su yanan 'ya'yan mata ne ƙananan mata ke to shi kenan to 'yan mata ɗin shi ke 'yan mata da zawarawa wato ma'ana in dai suna da wa'annan sifan sawa'un in mace tana da irin wa'annan sifan ita ce macen arziki sawa'un budurwa ce ko bazawara muslima mumina kanita ta'iba abida sa'iha in tana da wannan in yi so ta zama bazawara ko budurwa ko bazawara ita ce macen kirki to wannan bari in bar masu hankali su kwatanta tun da yake da in suna da hankali suka ji ana magana da matan annabi ne aka ce in ya sake ku sai Allah ya baku irin ya bashi irin waɗannan waɗanda suka fi ku ya nuna su duk suna da irin waɗannan kenan akalla ba duk cikansu ba dai ko dun ba ka mai kawo magana in yi sake ku an yi badin lahu a zuwa ha'iran min kunna sai aka faɗi sufofinsu in kana da hankali ba in kuma ta'assubanci da da jumudin mazhaba ya ɗebe ka to tsaya inda kake kace duk dama haka suke shi yasa ma Allah ce zai musanya mishi da wasu irin su haka nan duk dama duk haka suke duk sufofinsu kenan shi yasa ma Allah ce sai mu sanya mishi da wasu masu irin wannan zuba da ya yi allazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijaratu alaiha alaiha malaikatun gilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru wannan hidabi ga duk duk mu'mine kuma ba zai nisanta da cewa yana da dangantaka da magana ta baya ba cewa saba ma annabi fa saba ma annabi fa annabi ya ce ga abin da yake so a yi bayan ba shi ko kuma ku dake cewa wannan abin sai dai akan sai bayan ba ranmu to fa sakamakon wannan fa wutan wutan nan fa kuma tana da zafi ku kiyaye kanku daga wutan nan fa ko ku kiyaye zuri'anku ƴaƴanku iyalanku matanku da ƴaƴanku ku kiyaye su shiga wannan wutan don hidabi da suwaye ake da mumine ba na cewa ya ayyul kafaru ba ne ya ayyul ladzina amanu an an yi an yi wuta don suwa ne ne don suwa ne ne ba ku kun shiru yau hoton kafirai aka yi Allah ta ana cewa ku ji tsoron wutan da aka yi tanadin sa domin kafirai kaga domin kafirai aka yi kawai in in ka je ka kibin annabi da imanin ka zaka iya shiga kenan ashe ko yawwa in ka kibin annabi kamar da annabi ke cewa dukkan yan al'umma ta za su shiga yan za su shiga aljanna sai wanda ya ki suka ce a dai mutum ya ce wanda ya bi ni ya shiga aljanna wanda ya saba mana ya shiga wuta kaga wanda ya saba ma annabi shine ya ki shiga aljanna yake saboda ka wanda ya imani yana iya sa kansa a wuta kenan don ka ce ayyul ladina amanu ku anfusakum wa alikum nar ku ku kiyaye kawo kanku da iyalanku ku kiyaye su daga wuta ƴaƴanku da matanku ita wannan wutan an sifata ta wa qudu hannasu wal hijara makamashinta mutane mutane ne da duwatsu kun san nan ana yin makamashi da itatuwa ne ko itatuwa akan tattara a cinna musu wuta a yanzu ana yi da su mai da su robobi da musamman ma da Najeriya da abubuwa suka zama yadda suka zama an goma na rika in ta jin kauri na cewa mai ke kauri ne haka ne ana kona roba ga ta yanzu saboda itacen girki ya yi tsada sai a dan haraɗo da tsan tsohon tayan mota dan dan hada a ya mutsa ya dan samu ya kama shi yasa sai kai ta jin makaki yana bin iska to makamashin wutan jahannama duwatsu ne to sai a sa mutane a tsakankani kamar yadda nan in kuka sa itatuwa kuka dan samu yan robobi ku dan hada a tsakankani su shiga to su sai a sa duwatsu su kama da girgin wuta sai a sa mutane a tsaki wanda za a kona su zama su ne makamashinta ya zubilla wato saboda cin wutan ma sai aka ce ba tana buruwa ne ta kona su ba a ana tsinda masu ne tsundum su zama ana konan wutan da su kuma suna da ransu shi shi a dun su mutuwa sau ɗaya ne ko mutum an je ba shi a wuta a jahannama ko ya zama garwa shi in an magana yana nan da ransa yana ji yana gani to alaiha mala'ikatun gilazin shidadu akan ita wannan mutum akwai mala'iku kausasa gilaz kenan kausa masu kausasa shidadu masu tsanantawa la ya suna Allah ma amrun ba sa sabawa Allah abin da ya umurce su wai faɗo na mayu umarun suna aikata abin da aka umurce su su wai na mala'ikun su ne masu tsaron wuta din su suna da kaushi wato su ba su tausayin mutum can na ba da misalin kamar anan yanzu idan aka jefa mutum kurkuku yan wata suka je kurkuku sun san yadda kurkuku yake akwai masu tsaron kurkuku ana ci masu wadoji to shi ke su wadojin mutane ne mutane ne kamar fusunonin ba su da bambanci saboda haka idan gidan kurkuku ya rude da wari duk za su sha wari in yana da zafi za su sha zafi kun ga sama kun da ake da hausa na cin shi gan direba gang direba ne gang direba yana tura gang ne kungiya don aka yi fursunoni aka musu gang gang a ce ga gang din ruwa gang din kaza ga kaza to har da masu kwashe bayan gida aboki da su fita da shi to shi direban wannan gang din duk masu bokitan bayan gida din suna gaba shi yana raka su to aka duk warin yana kowa masa duk shi zai gama shanya warin haka ma za su fita daga gate ana kira ya za ka ga shi wanda da ke kira yana nan kai ka kan yana nan oh dai kaga shi tunda shi ma mutum ne yana shan wahala din yawa bilhassan ma ina ganin shi wada ma gan direban gan direban bayan gida ya fi kwashen wari ya fi fursunonin sha to amma shi a jahannama shi mala'ikan da ke tsaron wata shi ba mutum bane saboda ka shi ba jin zafin wuta yana cikin jahannama ba jin zafi akwai wari bai jin wari akwai sanyi bai ji saboda shi ba mutum bane wani halitta ne daban kuma sannan anan anan anan idan aka tsare zu yan wasu san da wannan sun sai da an tsare mutum zaka ga shi masu tsarewan suna jin tausayin shi har su taimaka mishi da su an kawo mishi waɗansu abubuwa ko yana azumi su kawo mishi abin buɗe baki a sace ko da wani bai gani ba su tun kudu muna tsara ka sai ka ga wani ya je ya ga so ko irin dodo din nan ya leƙo mana kisa to kudo kamar emergency da ila kamar ba gani ba har da coca cola na gwangwani da su mai duk sai ga dan dun hudo maka yana duba kala kawai ne ganin shi ya kawo to amma a jahannama mala'ika ba za a hada baki da shi wannan ba ruwansa kawai kawai tun da baka bi Allah ba za ka ɗanɗana kola yau ba ruwan shi kawai la ya asuna Allah ma amarhum baya sa saba wa Allah abin da ya umurce su sam kaga ba kaman masu nan masu uniform masu uniform din sarki suna sa wa sarki a ce wannan kada ba shi abinci su tun kudo maka awai to kaga su ba mutane bane ballantana su damu su ko wayannan mutane ne yan uwanka kowa komai a difa za ta ɗebe su ko da kowa da wani ne ba za ka shi shi wanda ke tsare shi ma mutum ne saboda kan ya ganka a cikin wani halin wahala zai ji tausayi to su in mutum yana kwarma ihu a jahannama ba ruwan mala'ika shi sai ce to ba a turo annabi bane ba an turo annabi ba to kana ihu me ne ba an ce ka bi shi ne ka tsira ba mai sa ba ka bi wannan ka zo kana mana ihu sai ya sake ƙara ƙara zaba shi ba abin da ya dame shi shi abin da Allah ya ce yi ne kawai ke to kaga kaga wannan da a ce mutane ne da ai gane in ka gunga kwarma ihu zai ji tausayin ka mutum ne ce ni ma mutum ne dan wanka shi ko ba ruwan mala'ika ka bi Allah kawai in ku ba ka bi Allah ba ruwan shi to ka to ku ji tsoron shiga wannan wuta duk abin da aka ce mala'iku su yi suke suke ba su su ba mutane ne irin ku saboda ka inda in inda za a ce masa ya dunga duka mutu zai ta duka ne ko ya zama ko da ya da gwargwaje zai ta sai sai an ce mishi bin to ka ya ayyuhal ladina kafaru la ta'tadhiru al-yawm ya ku wanda ku kafirce yau kar ku kawo wani hanzari inna ma tuzuna ma kuntum ta'malu ana sakanta muku abinda kuke aikatawa ne abinda kuka kasance kuna aikata ku a duniya wato a rayuwar ku ta duniya kun yi abinda ya cancanci ku shiga wannan ne za a ce da wato hidabi ne ga yan wuta za a ce yau kar ku kawo wani hanzari ba wani tsura za ku kawo kaza tsoro ku ce ai wallahi mu da mun san haka ne da mu yi abinda muka yi ba ashe azaban haka take ni ba mu gane azaban za ta yi tsanani ne ba to mu ai ai mana sassauci ina a ce kar ku kawo wani hanzari ai ba mu sani ba ai suwa ne suka batar da mu ai wasu ne suka jawo suka lunga karanto mana karatun ƙarya suka ce haka ne abin yake mu kuma ka ɗauka haka ne a shi haka ne to a koma da mu da duk wani hanzarin da ba wani hanzarin da za karba ba wani tsoron da za ka kawo a ranar lahira an gam saboda haka za a ce da su haka na gidan wata ya yi hallazina amanu tubu ila lahi tawbatan nasuha ya kwanda kuka imani ku tuba ga Allah tuban mai nasiha nasuha ma'anansa daga kalmar nasiha ne baligan nasiha ma'anansa baligan nasiha mai wato ya kai bakura a nasiha wato kai ma kanka nasiha kenan da ba wuce kan ce kai ma kanka kiyamun laili wato wato wannan irin duban shine tuban da ba za ka sake kara laifi ba shine wannan tuban kai ma kanka nasiha ka san cewa laifi duk ana akwai horo manya amar su an yuji zabi wannan tabbas haka ne ko an yafe maka saboda shi laifi yana tasiri hatta a ranka anan da a rayuwanka na duniya saboda ka kiyaye laifi don ajiran ajiran lalle za a yi maka hukuma kan kowane laifi da kai domin laifi ko laifi ba yadda za a yi ya daga darajanka kasa yake da kai wa ga min in kai aikin kirki sama kake ko kasa to in kai mummuna fa to shikenan ko da an yafe maka kai kai kasa da kanka ai ko an yafe maka ba ai kai ba ma kai ko ba amma inda kai kanka kasa ba kai ka ja maka kuma lalle kam laifi yana janyo sakamako a duniya da lahira to ko ko ko an an kiyaye ka wani wani ka zaka shiga wani ko an shekara kai shekara na lahira na duniya zaka same shi saboda ka ku yi tuba mana mai nasiha mutum yi makansa ne sai ce kai wannan laifin da nake wa nake kwara in na yi laifi na cutan wane ne kai na nake cuta to in dai yana mana huta in laifi da daɗi amma kuma cuta kai na na cuta ba wani ba saboda aka kai makanka nasiha ka ce to daga ba ya sake laifin ba shi yasa ake ce mata tawbatar nasuwa shine tuban ba za a koma ma laifi عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين ما آمنوا معه ana fata kuma ne ce ɗazun na ce muku fata fa a wajen Allah yi ne yawa ana fatan ubangijinku ya kankare muku munanan ayyukan ku ya shigar da ku gidajen aljannan da ƙwarmu ke kwarara ƙarƙashin su a ranan da annabi ranar da Allah ba zai kunyata annabi ba da wanda suka imani tare da shi yawa wanda suka imani da annabi suka bi shi ranar Allah ba zai kunyata su to ana fata ranar Allah ya kankare muku kaga in kuka yi laifi kuka tuba to shikenan ranan ranan ba kunya amma in kuka yi laifi kuka ki tuba shi yasa kaga da yanda sa wannan laifi duk da girman laifin ana kiran waɗanda suka yi laifin ne da akan su tuba domin tuban shi fi masu alkhairi shi yasa kuma ainihin ake ake ake musu wa'azi akan wannan domin in in rayuwar duniya ta kare an gama sai gidan sakamako ba an gagara Allah bane don an saba mishi wasu kan tawa maki me yasa to Allah ga yadda su kun ba haka akai mace kai baka shi baka gane ba ai ana gwada dan adam نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا hasken su na na tafiya gaba gare su da kuma daman su wato hasken su ya kewaye su ba manta ba bayan mun karanta dangane da munafikai wanda za su tafi cikin haske tare da mu'mini da shiga aljanna gaba da baya sai kuma a sai a sa katanga shamaki a raba tsakaninsu ya zama sai su gaba haske su munafuka sai a ce ku koma baya ku nemi gaske to wannan kunyan ake magana ku tuba tun kafin wannan kunya din ya zama hasken ku ya kewaye kuran nan ya kuluna rabbana atin lana nurana wa ighfir lana su mu'mine kenan sai ya ubangiji mu cika mana hasken mu ka yafe mana innaka ala kulli shay'in qadir kai mai iko ne kan komai kun ga nan wasu za su kunyata kenan ko su ai za su kunyata munafukai yawa wanda suka imani da annabi suka saba mashi saboda haka za a taso to idan munafiki ya tuba ya daina munafunci zai zai tafi tare da annabi ko zai dawo ba yawa to kaga shi ne ake gaya masa in ba ka bara na ranar wannan kunya din muminai ba za su kunyata ba amma akwai wanda za su kunyata ke saboda haka ku tuba tuba mai nasiha dole nan ya zama ba a taso ɗu a gan ku manya-manyan muminai ana cikin tafiya a shiga a sa shamaki ya raba a ce daga nan da annabi da sauran muminai su wuce wannan kuma ku koma ku ce zaro na na ɗabe su min nurukum a ce da ku irji uwa ra'akun balta mai nura wa ya zubillah يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم يا كي وانا النبي يا كي كافري da munafukai ko kuma gallaza musu wa ma'awahum jahannam makoman su jahannam wa bi'sal masir to tirma ko wannan makoma makoma ya munana me ma'anan jahilul kufara wal munafiqin abin sani manzo Allah bai yaƙi da munafukai ba ya yaƙi kafirai ne su masu wane ne kafirai kafirin da suka yaƙi shi wanda suka zo suka yaƙi shi don don aka duba duk yaƙi yaƙen annabi ya yaƙi wanda suka yaƙi shi wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin ba ana zuwa ne a ce mutum kafiri ne a yaƙe shi ba sai in ya zo ya yaƙi annabi wannan kuma wannan kuma shine sunnan yaƙi to kai ka yaƙe su karkai musu da kyau karkai ka gallaza musu ma'ana karkai musu sassauci in sun yaƙe ka yaƙi ne kawai har sai in sun sadura ko kuma Allah ta'ala ya baka nasara kan su ko su imani wannan ku ko su daina yaƙin su ai suru don kafirin ya ci ba lalle ne da imani don a zauna da shi ba yana iya cewa ya fasa yaƙin amma a zauna lafiya da shi yanzu a ginda mishi sharaɗi yanzu ba zai ba zai tawaye ba ba kuma zai ba zai musulunci ba ma ba zai yaƙi wannan kuwa amma ka kawai tun farko kafiri tun asali yace shi shi ba zai shiga musulunci ba kuma ba zai yaƙi ka ba shikenan sai a zauna ta kalas to munafiki na kuwa da yawan masu fasa sun sa cewa ka yaƙi su da wa'azi to in za ka yaƙi da wa'azi ya zaka gallaza ai wa'azi lallashi ma ake ba gallazawa ake wannan ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha dinnan gallazawa aka yi koko an sassauci ne wa'azi ta sauci ne ake ba a yin wa'azi da gallazawa masu farsuna suna cewa wannan istimrarin wannan a lokacin amirul mumini ne shine yaƙi munafukai su shi ne munafukai suka ci a kan shi suka yi mashi jamal suka yi mashi sifin suka yi masa naharawa saboda haka shi tabbatar da yaƙin munafukai amirul mumini shi yaƙi munafukai sun fito kin wane ya fito da su ku gaya mini kin annabi ne yin annabi ne don a asifin amirul yake cewa wallahi ma asalamu walakin na mustaslamu wa afawar kufar falan ma wajadu lahu a awanan azharu ya ce wallahi ba su yi musulunta ba sun miƙa waya ne kawai suka ɓoye kafirci da suka samu mataimaka da suka fito da shi annabi ya fi ƙarfin su ne suka yi shiru suka ce to shi na mummi amma na ciki na ciki suna samun mataimaka suka fito da na cikin in annabi ya fito da su ba wani ba kuma haka suka yi da imam hussein amma su ce to saboda za su kai zamu duk bayanin da yake ce kai suka ce kai za mu yaƙe ka ne saboda ƙin ubanka suka ce kai ko kakan nan naka ne ma ya zo da in bai bi sarki ba za mu kashe shi suna nufin annabi ƙwalo wannan sun faɗa sarai to kaga yaƙin munafukai din kenan su ne kuma wanda ake magana da su a wannan a wannan sura ake ce musu kutuba ya fi muku alkai amma la mahalatta tun da yake da ba ana tilasta maka kai addini bane abinda kai zaka ga sakamakon shi ne an gama makoman su jahannama turma makoma ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط Allah ya bada misali ga waɗanda suka kafirci misalin matar Nuhu da matar Lut annabawa ne alaihi masalam annabi nuhu alaihi salam da annabi lut alaihi salam kana ta ta ta abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma su wayannan matan biyu sun kasance karkashin bayin mu biyu na gargaru sai suka ha'ince su wato matar nu ta ha'inci nu matar lut ta ha'inci lut falam yugniya anhuma min allahi shay'a sai zama wannan cutan da suka yi ba annaba ne ba su wadata musu komai ba cutan da suka yi din nan bai bai tsina na musu komai ba abinda suka aikata don ana iya cewa su annaba ba su wadata musu komai ba ba zai kaman ajizan an nuna cewa kaman ana fatan annabawan su tsina na musu amma su kusancin su da annabawan ne ake nufi kusancin su da annabawan da bai sa ya wadatar da su wani abu ba tunda ba su aikin kirki ba وقيل ادخل النار وقيل ادخل النار مع الداخلين aka ce musu wa'annan matan biyu ku shiga wata tare da masu shiga wata waɗannan mata biyu ne na annabawa biyu sai suka ha'inci annabawan nasu wani ha'inci suka yi musu suna tare da annabawan amma suna tare da mutanensu a kutun-kutun da ake a gensu annabawan abinda suka yi ke kun san mutane sukan nemi su ɓata tafsiri gaba ɗaya su ya matsa komai don maimakon a gane sai kawai a tafi kawai sakakakaka wannan misalin an bayar da shi ne kawai don kawai a karanta ka sakaka a wuce ko yana da ma'ana ittifakan daga da lokaci da na kawo muku ruwaya daga malaman malamanmu wannan kuma shi a kawai suke da wannan suka ce ba zai yiwu ba da ruwaya ba zai yiwu ba matar annabi matar annabi kowane annabi ne ba zai yiwu matar wani annabi ta yi zina ba mustahili saboda mene saboda zina in ta yi ya cuci mutuncinsa kuma Allah ta'ala ba zai kyale a cuci mutuncin annabinsa amma tana iya ha'intan shi a wani abu koma bayan mutuncinta a abin da ya shafi imaninta da ayyukanta tana iya tunda aiki kowa yana samun sakamakon aikinsa su wa'annan annabawan guda matan annabawan nan guda biyu matar Nuhu da matar Lut abinda suka yi shine suna goyon bayan mutanensu ne akan Nuhu akan annabawan matar Nuhu tana tare da shi kuma ko shakka babu ba kafira bace mumina ce amma me ku gaya mini kalma munafika saboda a zahiran bayan za a annabi ya zauna da kafira alade wala tumsiku bi ismail kawafir wala wala tunkiru mushrikat hatta yu'min bayan da za a annabi kai kai ka sawwala cewa ya aure kafira mu'mina ce zahiran amma tana tare da mutanenta akan a imanu ita ma matar lut hakan ko da mutanen ta suna wannan ita tana tare da lut ta kuma imani da lut ba kafira bace amma tana tare da mutanen ta masu kutun kutun akan lut ita kissan matar lut ya zo a wurare daban-daban a alkurani illa a juzan kanar min da gabriel illa mar'ata gashi nan wurare bai jik amma anan nan matar nuhu bai zo ba akwai wanda aka ce ka ɗauki min kullin zaujai ne tunai illa wa a halaka galiba suna karanta wa a halaka kama ya halaka ana wasu an cewa wa a halaka da iyalinka ne da kuma duk wanda ya imani amma ba a bayyana mana cewa akwai matan matan lu'umnu ba ta a cikin wannan jirgin ba an nuna cewa ɗansa ne bai hau ba to ashe akwai matarsa wadda ita ma munafaka ce to su wayannan ta yi wata aure jirgin wallahu a'lam amma dai mu ba mu labarin matan ba amma ana an nuna cewa akwai shi da wata mata masu tarihi suna faɗin suna ce sunan ta wance sunan ta kaza wannan wani ce sunan matar mu ba sunan ba muhimmi bane almuhim shine su wayannan matan annabawan suna tare da annabawan nan a matsayin sun imani da su amma suna tare da makiyansu na waje su makiyan na waje an ce muku kalalai kafirai ne suna iya zama sun imani amma suna suna zagon haka to wannan zamansu a matsayin matan annabi sai ya cece su gobe kiyama to me yasa ka kawo wannan misali don a nuna maka dangantaka da annabi ba zai fishe ka ba sai ka yi imani ka yi aikin kirki yawa saboda haka duk mace matar annabi ce mujarradin kasantuwanta matar annabi bai mishe ta tsatsarka ba sai ta yi imani ta yi aikin kirki وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين wannan kuma Allah kuma ta'ala ya bada misali ga wanda suka imani su kuma matar fir'auna yayin da ta ce ubangiji na gina mini gida aljanna kuma ka tsamar da ni daga fir'auna da aikinsa ka tsamar ni daga mutane azzalumai an ce fir'auna ya fahimci ta yi imani ta imani da Musa turan da mu'jizan Musa ya bayyana ta gane cewa shi wannan annabin Allah ne sai ta imani da shi amma sai ta koye ma Fir'auna imanin ta sai ya gano saboda haka sai ce to ta fita daga wannan imanin aka ce aka kama ta aka daure ta ainihin da turaku aka sa turke aka daura kafafunta da hannuwanta sannan aka daura mata aka bankare ta aka dora mata dutse a kirjinta to aka ce ko ta fita addinin musa ko kuma ta halaka hakan kuma aka sa idonta na kallon rana to sai ta yi addu'a ta ce allah ka gina min gida a aljanna ka samar da ni daga fir'auna da mutanensa da aikinsa ka kike samar da ni daga mutane azzalumai aka ce kuma nan take sai allah ya nuna mata gidanta a aljanna a wannan halin sai tana dariya sai fir'auna ya ce ta haukace ya ce a saki dutse an ce ana zararo dutse ne a ce in ta ima in ta fita daga wannan addinin sabon addinin ta shiga to shi kenan ba ka ba sako dutse so sai aka ga tana dariya ce mahaukaciya ku saki dutse sai haka nan ranta ya rabu da ita zuwa rahamar Allah idan ana cewa sunanta asiya ne maimakon mu kira ta da kullum mu ce mata matan fir'auna gara mu ce mata asiya bintu muzahim sunan baban ta kenan asiya bintu muzahim amma dai matar fir'auna ce to kaga kuma ka gani in aure ne yake sawa a shiga aljanna to kaga ga matan fir'auna ita kaga ita aljanna ta shiga shi kuma ina ya shiga ya kudumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahum an-nar an riga an faɗi cewa shi zai da shi da mutanensa shi ne ya gorance su shiga wuta to to ka gani kaga ita kuma matarsa ka ta shiga aljanna to ana bin maza ne idan idan idan mace tana auren mutum sai a ce ina wani sai a ce ina malam bala sai ya bani bala ya taso to ina matan ka da ayan ka da ce to ko ce aljanna haka ake yi ashe ai imani da aikin kirki ne yawa ومريم ابن ومريم ابنة إمران التي أحسنت فرجها فنفعنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانت كما غا wani misali na mu'minai kuma wato an bada misali biyu na mata kafirai yanzu kuma ga misali biyu na mata mu'minai daya Asiya bintu Muzahim sai kuma wannan kuma Maryam yar Imrana Maryam ibnata Imran ita kuma wanda ta katange farjinta Allah ta'ala ya huri a cikinsa wato ba yana nufin huri mala'ika ya turo ya huri gare ta ba tare da ya ga tsarecinta ba wato ya hura huri ruhin isa a cikinta ruhin kuma sai Allah ta'ala ce min ruhina daga ruhi daga gare mu wasu na cewa ba kun ce isa ruhun labari to ka gani kun ce shine kun ce shine kaza ke ai ma'anan ruhin daga Allah kamar da ake jingina daki a ce dakin Allah eh ba wani wanda ya sawarta ma'anan inda yake kwana ko kuma a ce abu kaza na Allah ne kamar a ce shehu na Allah to ai duk ana jingina abu zuwa ga Allah ne shi yasa akan ce dakin Allah littafin Allah kazan Allah dan Allah ne ake rufe wato an an jingina abu shi ruhin Allah ne ya ruhin girmama ruhin ne sa aka ce masa ruhi ruhin Allah ruhi daga wajen Allah ma'ana wanda Allah ya yi ma'ana yawa kuma ta gazgata littafin wasa da garbi kalmatin rabbiya ta gazgata ainihin kalmomin ubangijinta wa kutubi da littattafansa wa kanar minar kanitin ta kasance cikin masu kunuti mun bayyana kunuti da ma'anan ibada mai nutsuwa da ibada ta keɓe tana ta ibadanta sai Allah ta'ala ya ɗaukake darajanta kun ga ita maryam yar imrana mu'mina ce daga cikin mata ana hawa su ma akwai wanda suke da cewa ko ita annabiya ce amma akwai ruwayoyi da damun gaske suka ce a cikin mu a cikin mata babu kamar mata hudu su ruwayoyi daban-daban akwai cikin can hisar na ce kuma zan kawo muku rayoyi ba amma cikin hisar daga manzala sallallahu alaihi wa alihi ke cewa afdalun nisa'i ahlul janna khadijatu bintu huwailid wa fatima bintu muhammad wa maryam bintu imran wa asiya bintu mazahib imratu fir'aun mafifitan matan aljanna su ne khadija bintu huwailid da fatima salamullahi alaiha binti muhammad sallallahu alaihi wa ali da maryam yar imrana da asiya binti mazahib matar fir'auna to wannan naso naso ya zama mun ƙara karatun nan tun kafin yanzu amma ga shi lokaci a ma wannan suran da abin da ta kunsa su fakam da yawa ta'assufancin mutane yana sa gaba ɗaya su gama sura san ba su koyi darasin da ke ciki ba saboda mene sun riga sun rufe ido sun kaddasa wasu mutane sun ce kaddasa su ne saboda haka shi ke duk ko duk darasin da aka ba musu ba su gane to in duk baka gane wannan darasin ba duk baka gane abin da ake faɗa a suran ba an maka an maka an karanta maka baka gane ba ka karanta ba gane an yi tafsiri baka gane ba to bari a yi tafsiri ko ka gane yanzu zan muku tafsiri da yau mutane suna yin tafsiri ne to zan yi tafsiri don a gane don a zauna lafiya kai wa iz asarra nabiyu ila ba'd azwajihi hadisa tafsiri zan yi ba tafsiri ba zan fassada ne annabi bai ba wata matarsa asiri ba falamma na ba'ad biyi ba ta gaya ma kowa ba wa azharahu Allah alaihi ku saboda haka ba komi an rafa ba'dahu albadurban nan ba komi in ta tuba ila Allah ku wa'annan mata biyu na manzon Allah dama ba ku taba laifin komi ba faqad sagar kulu kuma zukatan ku kyam akan hanya wa in tazahara alaihi dama kuna ta taimakon annabi to ضرب الله مثلا للذين آمنوا wannan misali ne aka bayar imra'atan nuhin wa imra'atan lutin an nuna cewa yanzu wannan duk matar annabi inda annabi ya je nan take zuwa fakila dukulan nara ma dakhili aka ce ku shiga aljanna ai tafsiri nake yi to in aka yi tafsiri baka gane ba sai a maka tafsiri yanzu dai in kana son ka gane tafsiri ma'ana duk matan annabi duk matansa ne na aljanna duk kuma duk za su tafi aljanna tare da shi an gama a za a zauna lafiya ko shi ke domin matan annabawa sukan bi su ne domin Allah ba ruwan shi kin aure annabi yake to ke ma muqaddasa ce ke aljanna to shi ma fir'auna kila shi ma aljanna za shi ban sani duk da matarsa ta samu tashi mun san dai da wayan gaske a ce za ta bi shi wuta ko to shi ke da fatan an gane a to yan ba magana ne wai sai sai a tafan mutane su tsaya tsayin daka akan cewa su za su kaddasa mutane su ce a tafau kaddasa su ne to ba sai su ji haka nan ba kuma a aya ta magana shikenan ko ko sun ce a bai da ma'ana a wurin su to mu ji hakan bai da ma'ana mata annabi sun mata annabi tsarkaka ne kuma da aljanna su shiga tare da shi Allah ya taimaka to insha Allah mun kawo karshen sura kuma a gurguje dama ainihin mun kawo kuma zaman tafsiri da muke a ramadana sai bayan ramadana insha Allah da yake laraba mai zuwa dama muna yin tafsiri don ran laraba saboda laraba mai zuwa za mu iya dorawa a inda muka tsaya sannan kuma ko ya yi kusa da sallah na zamanin da sallah ma asabar ko lahadi saboda haka akwai lokaci ana iya yi rana har majalisin sistoci ma talata ya dai iwa ko bayan sallah insha Allah ainihin dajul balaga ne ba zai wurin litini ba don zai zama ko kashe garin sallah ko kun bayan sallah da kwana biyu saboda haka ya kamata da wannan ana iya huta to Allah muna roƙonka ya rabbi abinda muka karanta ya zama daidai ya dace da yadda ka so kuma ka amsa Allah ka ba mu ladansa wanda kuma muka yi kuskure ya rabbi ka yafe mana Allah ka amfanar da mu da abin da muka ji ka ba mu ikon aikatawa masu nufin musulmi da musulunci da sharri Allah ka maida musu sharrorinsu a kawo kansu ka kiyashe mu sharrinsu Allah masarki ka haɗa su faɗa ka shagaltar da su da kawo kansu ka ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ka haɗa kan al'ummar musulmi ka ganar da mu sahihin addini wanda annabi ya zo da shi ka haɗa mu kuma duk akai ya rabbal alamin to insha Allah akwai batun ranar kudus na tafi ranar juma'a mai zuwa wanda da aka saba ana ana muzaharorin goyon bayan al'umman falastinu zama iya cewa mataki na biyu ma domin a matakin farko nuna cewa masjidar aqsa wanda yake a wurin mu shine masallaci ne mai tsarki wanda ya na al'ummar musulmi wanda kuma da ba don riƙe da maƙiyanmu suka yi ba da duk wanda zai tafi hajji zai so bayan ya ziyarci madina ya kuma je birnin kudus in yana ewa kamar mahajjatan da haka suka yi in sun ji haji sai su je madina daga nan su je kudus su koma gida ko kuma su fara su je kudus su je madina daga nan su wuce maka to amma yanzu ba yiwuwa saboda haka mazilla kasa awalan sannan al'umman falasɗina saniya to yanzu yanzu muna muna da labarin tun kafin ma azumi suna ta kutun kutun yadda da baya za a yi su hana kudus ko da ma dai akalla kaduna da zaria to suna ta kulle kulle to har ma dai mazabatanin ko irin yadda suka yi din nan ne sai su ce wani abu ya fashe saboda haka yanzu an hana kada kowa ya fita ko shi za su yi sai kuka to ai dai matsa sallah ma amma sun ce kada kowa ya fita to ba za a yi sallah ba kenan sai a gida to sai kuma kaji suna da wani shiri na daban suna nufin za su kawo hari ne da motocin da za su shaƙe da bama-bamai su aje a hanyar da za a bi su tayar don har sun saci motoci da wannan nufi din to wannan dai akalla sun san mun sani tunda mun ga abinda muka sani mun sun ji mun faɗi ɗaya cikin goma sun san mun san sauran tara sannan kuma duk da haka sai muka ji har yanzu ma dai musamman a Kano suna tunanin lalle dai gobe alhamis za su tada wani abu alabashi su ce kada kowa ya fito to ga wani ga wani kule Kudus dai ana yi a ko'ina ne a duniya, hadda Falasɗinu, hadda ƙasashen magidantanku, a birnin New York, da birnin Washington, da birnin London, da Paris duk ana yin Kudus. a ranar muzaharori ana yin su gagarumi duk a manyan-manyan biranen magidantanku. To ku anan tunda kuna goyon bayan Isra'ila to ga kule, ku sa wata rana. ku ce duk magoyin bayan isra'ila ya fito ya ce yana goyon bayan isra'ila demokurdiyya ne ko mu ba za mu ƙi muku wannan ba duk mai son isra'ila ya fito ce yana ƙaunar isra'ila ya tsoko fita kai sai isra'ila mu muna son isra'ila ba mai shikenan sai ya wuce tunda kuna kaunar Isra'ila shikenan sai ku nuna kuna kaunar Isra'ila kuma ku ce bai majalla kasa ba na musulmi bane na Yahudawa ne to sai ku faɗa mu na mu ido mu kuma sai mu fito ranan goyon bayan Palestine mu ce kuma na tsada Palestina sai kowa ya nasa bikin magaji bai hana na magajiya kowa da kiwon da ya karbe shi makwabcin mai akuwa mai akwai aka ce yauwa to ka kowa sai ya nasa kaga ba wata damuwa amma ba ku ce wanda ke kudin za mu kawo masa hari mu kashe shi za mu kisan mai uwa da wabi wannan bai dace da hankali ba kuma ba za ku ci wata riba da wannan ba domin ba za ku taba hana kudus dai ba za a yi ba za ku taba hanawa ba saboda haka kamata ya ku ajiye rana ko kowa ne nasa amma dai duk da haka loki lokaci ya kure insha Allah ba za mu kyale ku ba sai mun addu'a gare mu da gare ku in kuma kun iya a kanku Allah muna roƙonka ya rabu ka ɗaukaka musulunci da musulmi ka ƙasƙanta kafirci da kafirai ka rugurguza maƙiya addini duk mai nufan musulmi da al'umman musulmi da sharri Allah ka maida masa sharri a kan Allah masarki ka zaunar da mu lafiya ka zama da ƙasar mu lafiya masu bidan ƙasar da munanan abubuwa Allah ka maida masu munanan abin su kawo اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك وخيرتك من خلقك ومبلغ رسالتك أفضل وأكمل وأجمل وأنمى وأكثر وأطيب وأزكى ما صليت ورحمت وباركت وترحمت ومننت على أحد من أنبيائك ورسلك وملائكتك ولا أحد من خلقك ولا أحد من خلقك أجمعين اللهم صل على علي أمير المؤمنين وسير رسول رب العالمين وصل اللهم على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باكر علم النبي وجعفر بن محمد الصادق الأمين وموسى بن جعفر القاسم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي الجواد وعلي بن محمد الهادي النقي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن القائم المهدي الإمام المنتظر اللهم صل عليهم وعلى ذريتهم البرر اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين وعلى آل طاعتك أجمعين اللهم إن هؤلاء يمكرون بنا يا رب فمكر بهم وأنت خير الماكرين بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا اللهم إني أسألك باسمك الذي به تهي الموتى وتميت الأحياء وترزق وتؤتي وتنوء يا ذا الجلال والإكرام اللهم من أرادنا بسوء من جميع خلقك فأعمي عنا عينه واصمم عنا سمعه واشغل عنا قلبه واغلل عنا يده واصرف عنا كيده وخذه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تاته ومن تاته ومن فوقه يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين أسألك باسمك العظيم الذي تجليت به لموسى عليه السلام على الجبل فجعلته دكا وخر موسى صعيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدمس عنا بصر من نخشى وتمسك لسانه وتحكم على قلبي وتهبز يده وتقعده من رجلي يا ذا الجلال والإكرام اللهم اطبنا اللهم ارحمنا اللهم ثبت أقدامنا وثبت أبدتنا وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا وهدنا سبل السلام ونجنا من الظلم الظلمات إلى النور وجعلنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا إنك أنت التواب الرحيم اللهم من أرادنا بسوء فأريده ومن كادنا فقده وصف أن هم من أدخل علينا همه وامكر بمن يمكر بنا وأنت خير الماكرين وابقى عنا عيون الكفرة الظلمة التقاة الحسدة الفجرة اللهم انزل علينا منك السكينة والبسنا درعك الحسينة واحفظنا بصدق الواقي وجلنا أفيتك النافعة وصدق أقوالنا لنا بأفعالنا وبارك لنا فيما رزقتنا اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتضل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما أنكرنا من الحق فعرفنا وما قربتنا منه فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا وهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة إمامنا وتظاهر أعضائنا وكثرة عددهم وقلة عددنا وتظاهر الزمان علينا ووقوع بسنبنا فصل اللهم على محمد وآله وعنا على ذلك بفتح منك تعجله ونصر تعزه وسلطان حق تذكره ورحمة منك تجلدناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين